أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا شاشد قوتهم هدو هجرة من زنطيرا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة shekara ta 1443 wanda ya daidai da 21 ga watan 11 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wassalam shekara ta 2021 a satin da ya gabata lahadi da ta gabata mun tsaya ne a ƙarshen sura wato suratul a'raf aya ta 205 zuwa aya ta 206 da yake akwai bayani mai muhimmanci a ƙarshen wannan aya wanda ba mu samu gabatar da shi ba kamar yadda muka yi bayani insha Allah ta'ala za mu tashi a wannan aya ta ƙarshe a cikin suratul a'raf wato aya ta 205 zuwa aya ta 206 a shafi na 176 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya alaran ba Allah ce innal ladina inda rabbik a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim
subhanahu wa ta'ala ce innal ladina inda rabbik lalle tabbas waɗannan da suke wajen ubangijinka sune mala'iku wani lokacin ana amfani da indiya a wajen ubangiji ana nufin mala'iku a cikin alkur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala yace walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun mala'iku ake nufi to waɗanda suke wajen ubangijinka la yastakbiruna an ibadati ba sa girman kai ga ibada ta Allah subhanahu wata'ala munasaba sura ta bude suratul a'raf ta zo da bayanai da dama ta ba da labarin al'ummomin da suka bijire ma annabawa to kar ba wani abin mamaki bane su dan shi dan adam duk da taurin kansa to abin da kamata ya sani ina fata an fahimce ni waɗanda suka fi shi ƙarfi suka fi shi wato za a ce girman jiki da komai la yastakbiruna an ibadati su ba sa girman kai ga ibadar Allah subhanahu wata'ala wa yusabbihu wa la yastakbiruna an ibadati ba sa girman kai ga ibada ta Allah subhanahu wata'ala kamar yadda annaba ba sa girman kai kuma wanda duk yayi girman kai to zai ga da kurin shi duniya da lahira domin a nan duniya Allah zai walakantar da kai duk mutumin da yake da girman kai musamman ga ibada an gane ko to Allah zai wulakantar da shi mai girman kai sakamako abinda Allah yake mai Allah yana juya mishi abinda yake cikin ransa ya zama tuwa kasantaci shedan yayi girman kai ga Yesu da ga annabi Adam ko ba haka ba wa id qulna lil malaikati isjudu li adam fastajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin sai Allah ya kaskantar da shi qala khruj minha mazkuman madhura haka wato duk wanda ya girman kai kuma Allah subhanahu wataala zai wulakantar da shi shi yasa Allah ya faɗa lan yastankifa al-masih an yakuna abdan lillahi wal malaikatu al-muqarrabun wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahshuruhum ilayhi jami'a an gane ko sai Allah subhanahu wataala ce fa amman ladina amanu wa amilus salihati فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ما سجر من كي سي الله ولا كان تدسوا الدنيا باس دكيما الاهرة كم الله بي أدب تدسوا الله كمن سيد wa yusabbihunahu suna masa tasbihi lokacin nan tasbihi yana komawa ne zuwa ga Allah duk da yake mun kawo wata mas'ala wani lokacin kalima ta tasbihi waɗansu malamai sun fassara ta da tsarkake manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga abinda kafirai suke dangantawa zuwa gare shi wannan mas'ala na san ɗaliban ilimi da dama tana yiwa ba su taɓa shinta ba wani sai ya zaburo ce kai wannan fa tafsirin ha mallamin nan ko almajirin nan fa ya kawo na banda a'a kadiba cikin wata magister da aka rubuta ina fata an kunce ni a jami'a ta madina sunanta alwaqf wal ibtida wa atharuhu fi taqrir masail al aqida na absar al islam bin waqar al islam sai ka duba ka karanta zaka ga wannan bayanin ko ka duba cikin tafsirai a cikin suratul fath tafsirai daban-daban zaka ga wannan bayanin wa yusabbihunahu suna tsarkake Allah wa lahu yasjudun ga Allah kada suke sujada wannan ya nuna ba a yin sujada ga wani in ba Allah ba domin bai ce yasjuduna lahu ba sai ce wa lahu yasjuduna shi kadai suke yi ma sujada ina fata an kunce shi yasa yi ma wani sujada kafirci ne wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma Allah ahada ko wani ya ce maka a'a bani Isra'ila ko ko annabi Yusuf iyayen abin nan sun yi masa sujada sai ka ce a'a wannan a cikin shari'a su ne ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وثم على بيتك تبا ما سجدا بتي إلم واتن شين دوم واتن سنكو يا وادا كيدي سكي تو تفما أن أن يدبا واتن سجدا تي قرآن يبار الأبادي النبي آدم دا أكي ما سجدا ويبار أمرنا أمس سجدا الله يتي أسجدوا لآدم da ba da umarnin Allah ba da ba za su yi ba ko ba haka ba da haka a shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yi ma wani abu sujada wanda ba Allah ba kafirci ne duk da bakin ka'aba da mutane suke zuwa suna sujada ba ka'aba suke bauta ma ba falyabudu rabb hadha albayt kawai ne zuwa da wata shubha mun fahimci nan ko wala hu yasjudun sannan ga Allah subhanahu wata'ala kadai suke yin sujada to a satin da ya gabata akwai wani bayani wanda lokaci ya kuri ba mu samu damar yin shi ba amma saboda yana da alaka da farkon alqur'ani har karshen alqur'ani nake son zamu yi wannan bayani shine cikin alkur'ani akwai wuraren da ake yin sujada ana kiransa sujudu tilawa to wannan sujudu tilawa yana da kyau mu san shi mu san adadin shi saboda zai maimaitu a cikin karatu shi yasa wato karatun mu na yau wato zai haɗu da abubuwa guda biyu na farko ga sujudu tilawa bayanin sa sannan kuma za mu shiga wata sura sabuwa ita ko sura sabuwa dole sai an yi bayani farkonta kafin a shiga cikin karatu ga dangadan dan haka muna fatan Allah ya taimake mu ga bayani shi sujudu tilawa malamai suka ce wato abu ne wanda yake na matsayin ba wajibi ba amma ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina dalili hadisi na Abdullahi bin Umar hadisi na Abdullahi bin Umar yake cewa wannan hadisi imamu bukhari da imam muslim suka fitar da shi kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yaqra'u alaina sura manzo kira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana karanta mana sura fiha sajada a cikin ta akwai sujada fayasjudu sai mu yi sai yayi sujada wa nasjudu ma'ahu wa mu yi sujada tare da shi hatta ma ya ji du'a haguna mawuzi alli jabahatihi sai ka iske wani bai da ma wurin da zai aza wato wurin da zai abin nan aza wato goshin sa kenan dan haka wannan ya nuna cewa ana yin wannan sujada sannan kuma wato ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana kiransa Zaid bin Thabit wato shi kuma ya yi karatu an gane ko ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci yana kiran sahabbai ya ce su karanta mishi alqur'ani ina fata an fahimce ni shi yasa malami kada ka rubuta ce a kai kullum kai kai za ka yi idan ka iya bayani to kuma ka iya saurare akwai adabul kalam akwai adabul istima amma wani shi kullum sai dai shi ya faɗa amma ba za a faɗa mishi ba wannan ciwo ne daga cikin ciwon da ke samun ɗan adam wannan hadithin imamu bukhari ya fitar da shi yake cewa qara'a zaid ibn thabit ala nabiy sallallahu alaihi wa sallam wan najm ya karanta ba manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wan najm falam yasjud fiha shi zai da bai sujada ba fa dalla ala adam alwujub malamai suka ce to wannan ya nuna ba wajibi bane domin da wajibi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai ce mai sai kai sujada sannan wannan sujada malamai suke cewa ana yin ta wato a cikin sallah ko ba cikin sallah ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana karanta aya wadda akwai sujada zai yi sujada tare da sahabbai kuma wannan wajen sallah kenan amma a cikin sallah akwai hadisi na sahihul bukhari da sahih muslim an gane ko na abi rafi yake cewa sallaitu ma'a abi huraira nayi sallah tare da abu huraira al'asama al'asama na annabin sallar isha'i kenan fa qara'a idha as-sama'u shaqqat sai ya karanta idha as-sama'u shaqqat fa sajada sai yayi sujada fa qultu ma hadhi miye wannan qala sajadtu biha khalfa abi al-qasim yace nayi sujada tare da wato da wannan khalfa abi al-qasim bayan baban al-qasim shine manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuliya ce fala azalu asjudu fiha hatta alqa yace ban gushi ba zan gushe ba ina yin sujada sai na hadu da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ya nuna idan mutum na karatu ko a waje ko a cikin sallah ko a wajen sallah idan yayi wannan sujada za ka yi wannan sujada ina fata an fahimce ni sai dai akwai matsala guda biyu nassoshi suna nuna in za a yi sujada za a yi za a yi kabbara to idan za a taso fa idan za a taso babu wani dalili ne yin kabbara amma kuma ba a sani ba waɗansu malamai suna ganin tun da ita sallah duk duki da tashi kullu raf'in wa khafdin yana da kabbara shi yasa wasu suke ganin ana yin kabbara amma dai wajen sujada an san za a ce Allahu akbar wajen tasowa to wannan kuma sai dai ayi ijtihadi mun fahimci wannan da kyau ko shin yin sa cikin sallah ta farilla waɗansu malamai sun karhanta shi ko ba haka ba yanzu in ka zo wajen malikiya zaka ce ai cikin sallah ma suna karhanta shi mun fahimci wannan da kyau ko to wani sai ce ah to kai ka ji wai an ce an ruwaito abu ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam kuma wani malami ya zabura kuma ya kuma kuma ya karhanta wannan abu ko ba ku ji wadannan bayanai to wannan kuskure na ka tambayi ne dalilin malamai abu na farko ba wajibi bane na biyu idan za a yi wannan sujada to idan sallah ce wadda ake bayyana karatu da dama dama tunda mutane suna iya gane an kai wurin sujada to idan ya zama to sallah ce wadda ba a bayyana karatu kaga ku matsala domin kana tsaye sai an kaga kawai ka sun koya ka ce wajen sujada ni za a yi sujada za a yi ko subhanallahi yanzu kana da an ce subhanallahi saboda mutane su mu su san surar da ka karanta ba su a tsammanin su kayi kuskure mun fahimci wannan da kyau shi yasa idan kuka ji malamai sun faɗi wata magana ba wai cikin son ransu bane kawai suka faɗa amma in an karantar da mutane to shi ke wannan babu matsala in mutane sun san cewa liman yana zanyin sujada wannan kawai in sun gaya sun koya ko da a shirshana za su sun ya sun koya ina fata an fince ni amma haka kawai a zabura a ce dan mi liman eh sujada wasu malamai sun ce kar hanci kamar malaman nan ba su da ilimi ba ilimi bane ba su da wani lokaci halin mutane ne sun ka kalla saboda in wani ya fahimce ka wani ba zai fahimce ka ba sai an karantar da mutane cewa idan kuka ga na sun koya ana sallah a shirce saboda akwai sujada in kuma sallar za ta lalace to ai ƙara a kiyaye sallar farilla da a tahi a rikice tsakanin mamu da liman mun fahimci wannan da ke ko to adadin waɗannan sujada malamai sun faɗa cewa idan mutum ya yi sujada zai yi irin abin da ake faɗa subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la amma ba a keɓance ba ke iya abin da za a faɗa ba za ka iya yin addu'a a cikin sujada gurgurdan abin da kake iya roƙo sai dai adadin ta nawa ne kuma a ina take cikin alkur'ani shi yasa nace muku karatu ne mai zaman kansa amma zan kawo su a gurguje kamar yadda malamai suka yi bayani wato wurin da ake sujada a cikin alkur'ani wurare ne guda goma sha biyar wurare ne guda goma sha biyar an gane ko amma akwai sabani tsakanin malamai zan kawo wuraren guda goma sha biyar sannan in kawo maganganun malamai na farko shine cikin suratul a'raf yanzu muka kawo cikin wannan hukunci tunda muka fara tafsiri a suratul fatiha har yanzu ba mu taɓa cin karo da shi ba shi addalilin da yasa na tsaya sujada ta farko ana ganin ta ne a cikin suratul a'raf wadda aya da muka karanta aya ta 206 innal ladina inda rabbik la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun sai liman yayi sujada ko ba haka ba wuri na biyu a cikin suratul ra'd a aya ta 15 walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal wuri na uku a cikin suratul nahl a aya ta arba'in da tara zuwa aya ta hamsin walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal mala'ikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun wuri na hudu a cikin suratul a'raf a cikin suratul isra afwan aya ta 107 zuwa aya ta 109 innal ladina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhruna lil adqan sujada wa yaquluna subhana rabbi wa subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil adqan yabkun wa yaziduhum khushu'a wuri na biyar sai a cikin suratul maryam aya ta 58 idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujadan wa bukiya wuri na shidda a cikin suratu wato alhajji aya ta 18 ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ولي نبقي شكين سورة الحج آية تسبع إن بقي كنا حج بيوغريتا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون wuri na takwas a cikin suratul furqan aya ta 73 wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa man rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura wuri na tara suratul naml aya ta 25 zuwa aya ta 26 alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim sannan kuma wuri na goma cikin suratul sajada inda aya ta goma sha biyar inda Allah ce inda ma yu'minu bi ayatin alladhina idza dhukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun wuri na sha ɗai a cikin suratul fussilat aya ta 37 zuwa wato aya wato ta 38 ko ba haka ba wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun ko ba haka ba sannan kuma wato abin nan wuri na goma sha biyu a cikin suratul najmi aya ta 62 ita ce aya ta karshe fasjudu lillahi wa'budu ai hattara masu karatun alqur'ani da yawa suna ƙara ha'ur wanda babu ta a cikin wannan wuri sai ka sun ce fasjudu lillahi wa'budu ila haɗin da ke babu ta kahin ka samu alaramin daga kiyaye wannan wala akwai wani tsakani da Allah fasjudu lillahi wa'budu shikenan amma kaga ja ce fasjudu lillahi wa'budu babu ta in kuma ka diba ka gano ta ka kawo ina fata an fahimce ni sannan wato abin nan eh abin nan eh wajen cikin suratu wato fusilat wanda muka ce aya ta 37 zuwa 38 fa idza takbaru fal ladina inda rabbik yusabbihuna lahu bil layli wan nahari wa hum la yas'amun an gane ko sai a cikin suratul inshiqaq shine wuri na 13 aya ta 20 zuwa aya ta 21 wa idza quri'a alaihimul qur'an la yasjudun sai wuri na 14 shine a cikin suratu wato al alaq aya wato ta abin nan ta 19 an gane ko kalla la tuti'hu wasjud waqtarib sai kuma wato abin nan wuri na 15 shine a cikin suratu sad suratu sad wanda fadar Allah subhanahu wa ta'ala wato wa kharra abin nan wadanna daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana sune wurare guda 15 to kaga ga mas'ala ce mas'ala take wato sabuwa amma yanzu bayanin da zamu kawo kafin mu shiga sabuwar sura akwai saɓani shin dukkan waɗannan wuraren ana su jira ko ba a yi na farko ka koma cikin littafin alfiqhul muyassar li nukhbatin min al ulama wanga alfiqhul muyassar kala kala ne na ga ya maka wanga li nukhbatin min al ulama na biyu ka koma cikin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid na ibn rushd al hafiz ya kawo maganganun malamai yake cewa ibn rushd kenan a cikin bidayatul mujtahid wuraren da ake sujada a za'imus sujud inda malikiya wajen malikiya in an ce aza'im daga azima ne waɗanda kamar wuraren da suke na ganin kamar cilas ne ko ko ya cancanta a yi sujada su malikiya sun tafi cewa wurare goma sha ɗaya ne wajen imamu shafi'i wurare ne guda goma sha hudu ina fata an fahimce ni wurare ne guda wurare ne guda goma sha hudu a wajen shafi'iyya an gane ko kenan shi imamu shafi'i ya fitar da wato aya wadda a cikin suratu wato sad tunda shi a wajen sa yana daga cikin wato sujudu shukr sannan kuma imamu abu hanifa shi a wajen shi guda goma sha biyu ne sannan kuma imamu ahmad bin hanbal shi a wajen shi guda goma sha biyar ne to kaga irin waɗannan ababen suna wani tafiya sai ka ake to kai kashiya maliki ya ce kaza shafi'i ya ce kaza abu hanifa ya ce kaza ahmad bin hanbal ya ce kaza wannan duk shirme ne hayaniya ce wa ya ga maka shirme ne hayaniya meye dalilai idan malamai suka faɗi maganganu daban-daban za a duba shin maganganun nan za a iya haɗa su ko ba za a iya haɗa su ba idan za a iya hada su magana ta kare idan kuma ba za a iya hada su ba sai a rinjayar da magana wani malami daga cikin malamai amma tare da karfin dalilai kuma ba tare sai ka tilastar da wani ba ya tafi akan ra'ayin da ka tafi to sani kuma amma ina waɗannan mutanen sai sun kawo mutane matsala malam ibnu rushd yake cewa wa sababu za khilaf shi yasa yana daga cikin abin da ke koya ma ɗalibi ya koya maka ni addalilin sabani ba wai kawai sabanin ba yace wa sababul khilaf abinda abin dalilin da yasa suka yi sabani al'amal wal qiyas was sima al'amal aiki abinda aka iske ana aikatawa wal qiyas da qiyasi was sima'u da sima' na shirin al asar abinda aka waito kenan daga wato manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko daga sahabbai al malikiyya amalu ahli al madina su malikiya sun iske bakin waɗannan sajada guda goma sha ɗaya su ne an ka iske amalu ahli al madina suna yi ita ko madina nan ne manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rayu nan ne sahabban suka rayu shi yasa galibi suna kafa hujja da shi idan ya zama to ba su samu wani nassi ba wanda ya saba mishi domin abin da ya saba manassi ba za a yi aiki da shi ba mun fahimci wannan ko akwai bayani mai tsawo kan amalin ahlul madina ba kamar yadda ake sakin shi ba mutlaqan malamai sun yi bayani mai so zai iya komawa cikin littafi na wato Abdurrahman Sadiq Al-Ghiryani na kasar Libya mufti na kasar Libya yayi littafi wato littafi al-mudawwana fi fiqh al-maliki wato littafi wanda ya kan fiqh malikiya ya kawo dalilan malikiya da yadda suke aiki da amalu ahlul madina ba ƙarya ce wanda ake yi ba ce a'a sun ce kawai ai aiki da amalu ahlul madina mutlaqan wannan ba gaskiya bane wa abu hanifa shi ko abu hanifa me yasa yace waɗancan raka'o'in ya wato guda goma sha biyu malam yace i'tamada al-qiyas ya ɗauki ƙiyasi ne li'annal mujma'a alaiha waradat bi sighatil khabar dukkan wato sajada waɗanda suka zo waɗanda malamai suka yi ittifaki akan su saboda sun zo da sigar labari ne ba su so da sigar umarni ba kenan sai ce to duk waɗanda suka zo da siga ta umarni to sai a yi sai a fitar da su waɗanda suka zo da siga tami ta labari to sai yayi kiyasin su gaba ɗaya kaga ashe kiyasin da yayi ya kalli waɗanda an kai ittifaki akan su labari suka zo da shi kamar ayat cikin suratul a'raf labari ta zo da shi innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi kaga labari ake ba suwa waɗanda suke wajen ubangijin kamar mala'iku kenan ba sa yin girman kai amma waɗanda suka zo da umurni sai ya fitar da su ina fata an fahimce ni sai ya fitar da su wannan shine dalilin sa wa misalin wanda suka zo da umurni aya wadda a cikin suratul hajji ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu kaga umurni ne fasjudu lillahi wa'budu a cikin suratul najm da guda wadda ta zo a cikin suratul alaq kalla la tuti'hu wasjudu waqtarib kenan shi sai fitar da waɗanda umurni domin waɗanda an kai ittifaki akan su su ne wanda su zo da labari shikenan sai mu tahi wajen abin nan wajen sauran da suka tafi cewa za a yi guda goma sha biyar duka gaba ɗaya shi ne imamu ahmad bin hanbal shi imamu shafi imunci ya fitar da wacce cikin suratu wato swad saboda mi saboda shi na ganin ita su zudu shukuri ce to amma shi imamu ahmad bin hanbal ya sace dukkan su za a yi saboda ya kalli labarai da suka zo cewa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam in ya zo waɗannan wuraren yanayin sujada ita ko sujada waccan ta ƙarshen suratu wato abin nan suratul hajji ita kaɗai ce malamai suka ce ba a samu asar ba da ya nuna ana yin sujada a kanta amma saboda bi saboda ta ƙarshen suratul hajji ta zo da umarni a yi sujada in an samu cewa za a yi sujada a cikin suratul inshiqaq ina fata an fahimce ni ko ko za a yi sujada a cikin suratul alaq da cikin suratul najmi nafsi ya tabbatar to ita wacce in ba a samu nafsi ba sai a yi kiyasi da waɗancan dan su ma sun zo bi sifatul amri mun fahimci wannan da kyau tun da waccan suratul najmi fasjudu lillahi wa'budu kalla la tuti'hu wasjud waqtarib to me zai hana ita waccan ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa wa'budu rabbakum ita me zai hana isujuda a wajenka ko da an ce ba a samu ita nafsi ba wanda ya inganta kai tsaye sai ai kiyasin ta wallahu ta'ala a'lam to wannan shine abin da ya shafi bayani akan waɗannan sujudoji saboda mun san da cewa zaka iske wani lokaci za su maimaita kaga za su wani tana yiwa cikin tafsiri ko cikin karatu ya zo da tambaya irin wannan sai mu ce mishi to ya koma a can cikin tafsiri da aka yi na ƙarshen suratul a'raf ya ji bayanin da an ka gabata mun fahimci wannan da kyau ko to Allah ya nuna mu da ƙarshen suratul a'raf muna fatan Allah subhanahu wata'ala yadda ya nuna muna karshen wannan sura lafiya ya nuna muna mun kammala tafsirin alqur'ani lafiya da izinin Allah subhanahu wata'ala Allah ya taimake mu malam mu shiga cikin suratu wato al-anfal mu ji da bayanan da su kuma za su tunkara mu a yanzu nan da izinin Allah subhanahu wata'ala na'am بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين
na'am ina ba ƴan uwa hakuri da cewa farkon sura yana buƙatar bayanai masu yawa za mu tattauna akan fad- falala ta wannan sura abu na farko da ya kamata mu tattauna akan shi kenan na biyu za mu tattauna wato akan abin da ya shafi wani sabon darasi da ya kamata kowace sura in mun zo za mu yi bayani kansa shine abin da ake kira ad-dirasa al-adadiyya li suwaril qur'anil karim wannan abu ne wanda yake da muhimmanci wanda kuma ba ya shafi suratul anfal kawai ba saboda abu ne wanda yake kamar zai zinka maimaituwa yanzu a cikin tafsiri to sauran surorin da suka gabata zamu dan takaitar da bayani ko mu kawo wannan bayani akan wannan muna fata Allah shi mana jagoranci suratul anfal sura ce madaniya sura ce madaniya ma'ana wadda ta sabka a Madina ina fata an fahimce ni malam bai jalalaini yace illa min ayati salatina sai aya ta talatin zuwa aya ta talatin da shida fa makiyya ya ce to su waɗannan makiyya ne to wannan yana daga cikin abin da ake buƙatar a san shi a cikin ulumul qur'an za ka iske wata sura ta sabka a makka amma sai a ce maka surorinta ayoyinta saura a madina suke wata kuma sura ta sauka a madina amma sai a ce ayoyinta makiyya ne to saboda wannan abin abu ne wanda babu tabbaci yana buƙatar dalilai shi yasa sai aka samu waɗansu bin- wa malamai suka yi bincike akan wannan mas'ala wanda zan yi ishara zuwa ga waɗannan littattafan saboda ɗalibin ilimi ya koma ya bincike waɗannan littattafan ya ga asalin waɗannan maganganu saboda kada ya rinka faɗar magana babu dalili mun fahimci wannan da kyau ko akwai bincike guda biyu bincike na farko wani malami ya bincike akan al-makki wal madani fi fil qur'an al-karim dirasa ta'siliyya naqdiyya lis-suwar wal ayat yayi shi ne daga farkon suratul fatiha wato daga farkon al-qur'ani har zuwa suratul isra sunansa abdurrazzaq husayn ahmad bincike na biyu al-makki wal madani min as-suwar wal ayat min awwal suratul kahf ila akhir suratul nas dr muhammad bin abdul aziz bin abdullah al-fatih da ka hada su duk ayar da ka ji wani malami ya ce maka a'a waɗanda ayoyi ne makkiya ko madaniya ko ma cikin waɗannan bincike sun haɗo alkur'ani gaba daya mun fahimci wannan amma insha Allah ta'ala in mun zo ga ayoyin da shi malam mai jalale ne yace banda aya kaza banda aya kaza za mu taɓo wannan bayani amma na baka mabuki tun daga bakar hannasi mun fahimci wannan da kyau ko to yanzu sai mu shiga shin ita suratul anfal abu na farko wanda ya kamata mu tattauna akan shi tana da falala ko ba ta da falala saboda akwai abin da ake kira fadailu suwa malamai suna daga cikin wato wasu daga cikin malamai sun sanya ta daga cikin as-sab'u tiwal as-sab'u tiwal sune surori guda bakwai masu tsawo wadansu malamai ba su daga cikin sa ba shine wato akwai hadisi daga wasila dan asqa asqa an gane ko wanda Abu Dawud al-Tayalisi ya fitar da shi da Imam Ahmad da Imam Tabari da Imam Tahawi cikin Muskil al-Asa da kuma Imam al-Baihaqi a cikin Shu'abul Iman wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace utitu makana at-taura as-sab'u an bani matsayin at-taura as-sab'u wadanda surori guda bakwai sai zaman to kenan daidai abinda at-taura ta kumta ma'ana surorin nan guda bakwai su za su manto a kwatamcinsa kenan kaga alkur'ani ya tattaro da littafai wannan kenan ya nuna ɗaya daga cikin daraja ta wannan sura sannan kuma waɗansu malamai suka ce tana daga cikin abin da ake kira almasani to sai mun yi hattara in an ka ce almasani wani lokaci fatiha ake nufi wala qad atainaka sab'an min almasani wal qur'an alazim wani lokaci an ka ce almasani an gane ko ana nufin a'a waɗannan surori as-sab'u tiwa an gane ko shine abin da ake surori guda bakwai masu tsawo sannan kuma wani lokaci an ka ce almasani ma lam yakun min as-sab'i tiwal wala liina wanda bai daga cikin surori waɗanda suke masu tsawo guda bakwai kuma bai daga cikin surori masu aya da suka kai ɗari an gane ko wala min al-mufassal kuma bai daga cikin mufassal waɗanda suke ga jijjirun surori sannan kuma wani lokaci in an ka ce almasani duk qur'ani ana kiransa almasani Allahu nazzala ahsana al-hadith kitaban mutashabihan masani kaga wani yaji an ce misali qur'ani a shirfi sai daga ina ka samu wannan kai kuma gashi ma cikin alqur'ani baka sani ba shi yasa ɗaliban ilimi masu zahin kuskurantar da malamai wallahi sai hasara da kansu kai ba kai dogon bincike ba kullum kuma an ka faɗi magana kana cewa ba haka nan bane da an ɗauko ne ta fa za a gane fa kai ne baka san abin da kake yi ba Allah ya kyauta to wannan abin da malamai suka kawo daga ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi wato na Imam Ahmad da Imam Al-Bazzar da Imam Ad-Dailami shi ma fitar da shi a cikin Musnad Al-Firdaus yake cewa man akhadha as-sab'a fa huwa hibru wanda ya karbi waɗannan surori ba ana nufin karɓar su ba bisa ga littafi a baka takarda akwai waɗannan surorin a ana nufin wanda ya karanta su ya haddace su ya san ma'anonin su da tafsirin su to fa huwa hibrun ko ko habrun ya zan babban malami haddace waɗannan surori guda bakwai to ina ga wanda haddace alqur'ani to amma yanzu haddacewa alqur'ani da sanin shi da sanin ma'anonin shi da sanin tafsirin sa da sanin asbabun nuzul da hadisan da suke fassara shi wallahi ba karamin aiki bane saboda yanzu babu lokaci ga mutane kowa su shirye yake so ko alhamdulillah yanzu mutane sai an yi daga gaske billahi lazi idan kana son ka samu bayani tun daga farkon alqur'ani har karshen alqur'ani game da abin da ya inganta na surori saboda wannan fannin an yi ƙarya da yawa a ciki mafi yawanci yana daga cikin fannonin da ake kawo hadisai da basu inganta ba daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine abin da ya shafi surori masu falaya za ka ji an kawo sura kaza tana da falala kaza sura kaza tana da falala kaza har wani ɗaya daga cikin su ban so in faɗi sura an kace to kai ina ka samu waɗanda hadisai yace to naga mutane sun shagaltu da fiqhun Abu Hanifa da wane ne da wane ne sai ga bari in za in samu musu hadisan da zan maido su zuwa ga Qur'ani Al-Qur'ani da hadisi ba su buƙatar sai an yi ƙarya da musu da darajar su mun fahimci wannan ko akwai wani malami da ya littafi fadailu suwari wa ayatul qur'anil karim an gane ko wannan malamin ana kiransa Muhammad Rizqu At-Tarhuni yana da littafi tun daga Fatiha Annasi mujalladi guda biyu na wanda ya inganta da bai inganta ba ka samu wannan littafi in ka zo kana tafsiri duk surar da ka zo ko aya ka ce ga dalilin ka kuma ga abin da malamai suka ce idan ba haka ba akwai wadannan ɗaliban nan masu kai na rantsi da Allah in suka kama sarar ka sai ka gane kuranka Allah ya kyauta to abu na gaba wanda za mu kusan karkarewa da shi shine za mu yi dirasatul adadiyya in an ce dirasatul adadiyya wannan sabon kamar ni a cikin tafsiri dai yanzu zan fara aiki da shi to shi yasa nake son ƴan uwa su hankalta zuwa gare shi dan dirasa ce tana da alaka da tafsiri da ulumul qur'an shi yasa zan kawo shi idan muka kawo shi an gane ko saboda mu bude ma ɗalibai kofa ta bincike mun fahimci wannan da kyau in muka kawo wannan sai mu liƙe da abu na ƙarshe abin da ya shafi wato ilmi na almunasabat bainas suwar wal ayat sannan mu shiga cikin tafsiri Allah ya taimake mu malamai suke cewa ita suratu wato al-anfal sura ce wanda muka ce sura ce madaniya sannan ana kiranta suratu badr kaga an ka ce kai suratul anfal ka sani sai wani ce maka suratu badr sai ka ji to ai wannan bid'a ne a'a ko ma ka bincike sunayenka na biyu ana kiranta suratul jihad saboda an yi bayanin jihadi a cikinta mun fahimci wannan ko sannan adadin ayoyinta a cikin wato kun san addi na alqur'ani ya ce add lissafin ayoyi kala kala ne na alqur'ani akwai add na basra akwai basri akwai kufi akwai makki akwai shami akwai madani so waɗannan arzikin wanda bai san su ba sai sa dan abin da yasa nake so in kawo wannan sai kaji an ce a'a a wani lissafi adadin su ayoyin sura kaza a wani lissafi kaza wani sai aga qur'anin ne aka bambanta a'a adadin wato adadin kalmomin da sauran abubuwa ɗaya ne amma wani inda yake wakafi ya ɗauka aya wani bai ɗauke shi aya ba kenan cikin qur'anin ba ƙari ne akwai ba inda aka samu saɓani to wannan yana da kyau ɗalibin ilimi fahimci wannan mun fahimci wannan da kyau ko saboda ana samun matsala mai yawa a wannan adadin ayoyinta a cikin ad na alkufi ayoyi ne guda saba'in da biyar an gane ko amma kuma idan an ka ɗauki adadi na makki da madani da albasri tana da ayoyi saba'in da shidda adadi ashami tana da ayoyi saba'in da bakwai wannan shine abin da an ka zo amma dai an zo karantawa karantawa guda ce sai dai inda wani ɗauka aya wani bai ɗauke shi aya ba yana da kyau ɗalibi ilimi ka san da wannan kakka ji maganar da baka sani baka ce a'a babu ta ana zuwa an kai bincike yanzu kana kumiya wannan na farko kenan abu na biyu ad-dirasa al-adadiyya shin wai adadin haruffan wannan sura nawa ne shi yasa nake muku a cikin tafsiri mu taba kawo wannan ba shi yasa nake son sai mun yi raskwana mu dauko sauran surori mu dangane zuwa nan sannan duk inda muka kai wata sura sai mu yi bayanin wannan wannan sura kamar yadda malamai suka faɗi tana da haruffa dubu biyar da ɗari biyu da tis'in da tara sannan wato abin nan tana da adadi na kalimomi kamar yadda malamai suka faɗa kalima 1243 in an ce kalima na ana nufin a hitar da harufa banda su sannan idan kalima ta zo tare da fi'ili da fa'ili don matsayin kalima guda ake ɗaukar shi a wannan lissafi kalima 1243 malamai suke cewa ta sabka bayan suratul baqara ina fata an fahimce ni amma akwai sabani a cikin al-isqan fi ulum al-qur'an shi imam suyuti ga riwayar da yau ga jabir bin zaid ta sabkani a bayan wato suratu ali imran ina fata an fahimce ni malamai suna ganin suratul wato anfal ta sabkani wato shekara ta ɗai zuwa ta biyu a cikin hijira a cikin watan ramadan ta sabka ina fata an fahimce ni to kun ga wannan shine daga cikin abin da ke son ɗaliban ilimi su rinka bincike kan irin waɗanda abubuwa kada a zo ba da wata magana wadda baka santa ba ka zabura ka ce a'a kai baka san wannan magana ba ina fata an fahimci ni to to wannan shine abin da ake kira ad-dirasa al-adadiyya dirasa ta adadi to yanzu tunda mun samu wannan suratul anfal mun samu mata mun yi tafsiri na fatiha ba mu faɗi wannan ba mun yi tafsiri na bakara ba faɗi wannan ba mun yi ali imrana ba faɗi wannan ba mun yi lisani ba faɗi wannan ba mun yi ma'ida cikin taimakon Allah duka ba a yi wannan ba an'am ba faɗi wannan ba sannan aka zo a ina sai aka zo a araf aka kare sai aka zo mu amfani to waɗanda su ne in mun kamar su ai mun yi banna ko to sai ku yi hakuri duka waɗannan mu faɗi ad-dirasa al-adadiyya hawla hadhihi suwar daga nan sai mu tada suratul fatiha makkiya ce da idan su malamai sun ce madaniya ce wasu kuma sun ce a'a ta sabka a makka da madina suratul fatiha malamai suke cewa adadin ayoyinta nawa ne bakwai ne muttafaqun alayhi ko ba haka nan bane sannan kuma in an dauko tartibi na alqur'ani ita ce tartibi na jeranta alqur'ani ita ce sura ta farko amma a sauka ita ce sura ta biyar amma akwai sabani wata riwaya tace ita ce sura ta 17 sai ka bambanta tsakanin yadda sura take cikin alqur'ani da yadda ta sabka iqra ita ce sura wadda ta fara sabka cikin alqur'ani ko ba ka da bane amma kuma cikin qur'ani sai ka ji ba sai ka iske san cikin sura ta 100 da abu ko kusan 100 da abu mun fahimci wannan da kyau to yana da kyau arabi in ya fahimci wannan kenan akwai at-tartibul mushafi akwai at-tartibul nuzuli abdullah tayyar a cikin ayatul mutashabihatul alfaz yace ita ce sura ta 17 sannan abdullah tsayyar a cikin wani littafin nasa ya ce lana suka fiha wala mansuka ita fatiha babu ayar da ta shafe wani hukunci kuma babu ayar da ta zo ta shafe wani hukunci da ke cikinta karatu ne na ulumul qur'an sannan adadin haruffan fatiha harafi ne ɗari da talatin da tara sannan adadin kalimominta kalimomi ne guda ashirin da hudu amma in an ce basmala tana daga ciki to kalimominta guda ashirin da takwas ne ka tsaya ka lissafa in baka lissafa ba aiki ya same ka suratul fatiha tana da sunaye da dama waɗansu malamai sun ɗauke su sunayensa guda hudu ne ko biyar amma sauran sifofi ne za mu kawo su a gurguje kaga ana kiranta fatiha me yasa aka ya mata fatiha su ne surorin da cikin qur'ani ba a ɗauki wani abu daga cikin sunan su ba a sanya musu suna duk wata sura zaka iske zaka iske akwai sunan wannan an ciro ne daga cikin sunanta wato wata kalma da ta zo amma ita fatiha babu in ka karanta alhamdu har zuwa wani balimi babu alfatiha da ita da suratul ikhlas babu ina fata an fahimce ni to ana kiranta suratul fatiha ana kiranta ummul kitab ana kiranta ummul qur'an ana kiranta alqur'an alazim dan yake wala qad atina ka sab'a min almatani walqur'an alazim ana kiranta as-sab'u almatani waɗanda galibi su ne waɗanda malamai suke yawan faɗa amma sauran sai a ce duk matsayin su sifofi ne ka koma cikin al-itqan fi ulum al-qur'an ya kawo sunayenta da dama al-wafiya an gane ko bima fil qur'ani min al ma'ani wannan sifa ce al kanzu domin kanzun ce taska ce al kafiya li annaha takfi fi salah al asasu li annaha aslul qur'an an nur ai duka al qur'ani an nur ne suratul hamdi suratul shukri an gane ko ko suratul hamdi al ula saboda ba ita ta bude da alhamdu ba akwai suratul kafi akwai suratul an'am akwai suratu wato saba akwai suratul fatir sannan ana kiranta wato abin nan suratul hamdi wato al-usra wadda take ba ta da tsawo ana kiranta ar-raqiya domin ana tawada da ita ko ana yin ruqya da ita ana kiranta ash-shifa domin dukkan alqur'ani ana karanta shi don a samu lafiya ash-shafiya mai ba da lafiya ma'ana kina ana karanta don samun lafiya ana kiranta as-sala li tawaqquf as-salat an gane ko bai yiwa a yi sallah in ba da ita ba ina fata an fahimce ni ko kuma don saboda ita juz'i ne na sallah sannan kuma ana kiranta addu'a domin a cikinta akwai addu'a ana kiranta as-su'al domin a cikinta akwai as-su'al ana kiranta al-munajat domin wanda yake karanta alqur'ani yana gana wani da Allah ko al-musalli yunaji rabbahu ina fata an fahimce ni ana kiranta at-taqwid domin zaka mayar da al'amarin ka zuwa ga Allah wanda sura ta farko kenan sura ta biyu suratul baqara suratul baqara madaniya ce me yasa aka sanya mata sura suratul baqara ai Musa kissa ta zo cikin sura suratul baqara wa idh qala Musa li qaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara sannan suratul baqara madaniyya ce adadin lissafin ayoyinta al-madaniyu da al-makki da ash-shami ayoyi ne 285 al-kufi ayoyi 286 al-basri ayoyi 287 malamai suke cewa ta sabka bayan suratul mutaffifin an gane ko sannan kafin suratul zalzala ta sabka idan zulzilatil ardu zilzalaha kaga wannan kenan sannan suratul baqara in mun ji bacin alqur'ani jerin ta na alqur'ani ita ce ta biyu amma a sauka ita ce sura ta 87 abinda malamai suka kawo kenan adadin harufan suratul baqara harafi 25613 adadin kalmominta kamar yadda nake maimaitawa in an ce kalma an fitar da haruffa kuma kalmar da take tana da fa'idi da maf'ulun bihi duka gaba ɗaya ana ɗauka su matsayin kalma guda kalma 6144 sannan abdullah tayyar a cikin ayatul mustabihatul alfaz yace la wato fiha nasikun wa mansukh cikin suratul baqara fiha nasikun akwai ayat da ta zo ta shafe hukunci a wata sura wa mansukhun kuma cikin ta akwai ayoyin da an ka shafe hukuncin su ina fata hukunci sura ta gaba sai suratu ali imran suratu ali imran madaniya ce me yasa aka sanya mata suratu ali imran ina fata hukunci ne ai muna da kissa ta ali imran ko ba haka ba inna allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alalamin dhurriyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim sannan ana kiran su az-zahrawayn az-zahra kenan kamar da cikin hadisi na sahihu wato muslim az-zahrawayn ana rashin bakara da ali imran ina fata an fahimci suratul suratu ali imran kenan da ita da bakara az-zahrawayn adadin haruffanta tana da harafi dubu goma sha hudu da ɗari shida da biyar adadin kalmominta dubu uku da ɗari biyar da uku tartibinta a cikin alkur'ani a jere ita ce sura ta uku tartibinta na sauka imam asyuti ya kawo daga riwaya ta wato jabir bin zaid duk da kina da shin tabi'ina tana buƙatar sai an yi bincike kanta hakikinta ita ce sura ta 83 a wajen abdullah tayyar ita ce sura ta 89 abdullah tsayyar yake cewa fiha nasikun wa mansukh a cikin suratu ali imran akwai nasikh ma'ana wanda ya shafi hukuncin wata aya akwai mansukh wanda dole sai an tantance wannan saboda wani bi salaf suna cewa nasikh da mansukh suna nufin al'amu wal khas ba sai wannan annasikh wal mansukh namu ba sannan adadin ayoyin suratu ali imran ayoyi ne 200 ina fata an fahimci ni amma imamu suyuti yake cewa a cikin jalalaini wata riwaya ta zo aya 169 wannan wanda wannan yana bukatar sai an kawo bincike a kan shi malamai suka ce suratul ali imran ta sabka bayan suratul ali suratul anfal an gane ko amma a cikin riwaya ta jabir ibn zaid cikin al-isqan fi ulum al-quran cewa ta sabka ne wato bayan suratul baqara sannan sura ta gaba ita ce suratul nisa'i me yasa aka kira ta suratul nisa ai mun sani ko ba akwai sunan zancen sunan an-nisa ba da yawa ya zo ko wa atun nisaa sadaqatihinna nihla wa yastafunaka fin nisa a cikin tartibi na alqur'ani ina fata an kunce ni ita ce sura ta nawa ha ta hudu ko to ba da to asabkafa a cikin al-itqan fi ulum al-qur'an ita ce sura ta 93 a wajen abdullah tayyab sabani sura ta 92 sannan suratul nisa'i madaniya ce amma ana kiranta suratul nisa al-kubra saboda mi saboda suratul talaqi ana kiranta suratul nisa as-sughra ko al-usra adadin ayoyinta a cikin lissafi na sham 177 a cikin kufi 176 sauran da ba mu kawo ba kenan an fitar da waɗannan 175 kenan kada ka san adadi guda ka zo ka zaburo ka ce bakin wanda za a tsaya adadin harufin suratul nisa 15937 adadin kalmominta 3712 abdallah tsayyar yace fi hana su kuma mansukh a cikin ta akwai ayatu ta hukuncin wata aya akwai mansukhi kenan wanda kuma an shafe shi malamai suke cewa ta sabka ba'dal mumtahana bayan suratul mumtahana sura ta gaba sai suratul ma'ida suratul ma'ida ina fata an fice ni wato abin nan eh suratul ma'ida ita ce sura ta biyar ko ina fata an fice ni ana kiranta suratul uqud sannan ana kiranta suratul al-munqiza domin tana tunqizu sahibaha min azabillah malamai suke cewa wato adadul ayat adadin ayoyinta a kufi 120 al-hijazi wash-shami 122 al-basri 123 adadin haruffanta harafi 11892 adadin kalmominta 2837 tartibinta na al-qur'ani ita ce ta biyar tartibinta na sauka da imamu suyuti da kuma abduktor abdullahi tsayar suka ce ita ce sura ta 91 ai shi abdullahi tsayar ya ce ita ce sura ta wato 112 a cikin al'isqal fi ulumul qur'an ita ce sura ta 91 fiha nasikun wa mansukh inji abdullahi tsayar ita ma haka ya fada malamai suka ce ta sauka ba'da al-fath bayan suratul fath ina fata an fahimce ni amma a wajen imam suyuti nazalat ba'da al-mumtahana ta sarka bayan suratul mumtahana wa qabla az-zalzala sannan kafin suratul zalzala sai sura ta gaba kafin wato abin nan suratul an'am ita ce suratul an'am ita ko makkiya ita suratul abin nan ma'ida ai akwai kalma ta ma'ida cikin ta an gane ko إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء كما هكذا كنا كلمة تازو سي سورة الأنعام إتكو سورة الأنعام مكية إتكو أي أنفل سورة الأنعام أول كلمة الأنعام أجل تكو كما هكذا بني وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا كما هكذا ومن الأنعام حمولة وفرشا مكية ترتيب شأتك القرآن إتكي سورة شدكينا الترتيب سوكا إلى إلى فتاة المشين ده الإتقان في علوم القرآن ده كما لتافع الآيات المتشابهات ده دكتور عبد الله الطياب إتكي سورة همسين دبير ina fata an fahimce ni addoktor abdullahi tsayyar yace fiha mansukun a cikin ta akwai wanda an ka shafi hukuncin sa amma walaysa fiha nasikh babu wato wanda an ka shafi a ciki adadin ayoyinta 165 nan babu sabani dukkan adadi ina fata an fahimce ni sannan adadin harufanta harafi ne 12418 adadin kalmominta kalmomi ne 355 wannan aya wannan sura malamai suke ta sabka bayan suratul hijr sannan kafin suratul safat an gane ko sura ta abin nan ta gaba ita ce suratul a'raf suratul a'raf ita ce sura ta bakwai a jerin alqur'ani sannan a sabka an gane ko a wajen al-itqan fi ulum al-qur'an da suyuti da kuma abdullahi sayyar ita ce sura ta 39 abdullah tsayyar ya ce fiha mansukun wa laysa fiha nasir a cikin ta akwai wato ayat da an shafe hukuncin ta amma babu da taba shahiwa a cikin ta adadin haruffan ta harafi dubu goma sha hudu ko ba haka ba da saba'in da ɗaya adadin kalmomin ta dubu uku da ɗari uku da arba'in da hudu adadin ayoyinta a lissafin kufi da alhijazi yanci alhijazi na makka da na madina ake nufi ɗari biyu da shida sauran kuma da ba a kawo ba na basri da abin da shami wato su ko ɗari biyu da biyar malamai suka ce ta sabka bayan suratu sad sannan kafin suratul jinn ta sabka ita ce qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba me yasa aka kira ta suratul a'raf ai akwai kalma ta al-a'raf ko ba haka ba wa 'ala al-a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bi simahum sannan ana kiranta suratul tula tulaini ko ko atwal tulaini wato ice wato ita ce sura mafi tsawo su ne surori mafi tsawo guda biyu da suka sabka wato a can a makka da ita da suratul an'am ina fata an fahimce ni amma imamu al-fairuz abadi a cikin littafin sa basair zawi tamyiz babban littafi da cikin ulumul qur'an an gane ko yace ana kiranta suratul miqat don Allah ya ce wa wa'adna musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 20 فتم ميقات ربه أربعين ليلة إن فتأم في الجن كما وتسمى سورة الميثاق أنا كرمت سورة الميثاق دمي دم الكو الميثاق أنا نسمع الكولي الكولي إن الله يتوقع رشيد بني آدم كنت قالين سادة عن آدم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ina fata an fahimce sai surar da muke a kanta a yanzu ita ce suratul anfal kun ga ashe sai da muka koma baya suratul anfal madaniya ce a tartibin ta na alqur'ani ita ce sura ta takwas a tartibin ta na sauka a cikin al-itqan ita ce ta 89 wajen abdullahi tayyar ita ce ta 88 ina fata an fahimce ni an sanya mata suna suratul anfal saboda kalmar anfal ta zo farkonta malam yanzu ya karanta ya sallaka anil anfal qulil anfal lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu zata bainakum ko ba haka nan bane sannan ana kiran ta suratul badr domin a cikin ta akai bayanin ma'arakatu badr akai bayanin yadda yakin badr ya kasance ko ba haka ba sannan ana kiran ta suratul jihad saboda kalma ta jihadi ta zo sannan kuma dama yaki ai shi matsayin jihadi ne ɗaya daga cikin al-jihad fi sabilillah adadin ayoyinta a lissafin kufi ayoyi ne saba'in da biyar sannan a lissafin madani da makki da basri ayoyi ne saba'in da shidda adadin shami ayoyi ne saba'in da bakwai ta sabka bayan suratul baqara amma a cikin al-itqan fi ulumul qur'an ta sabka wato ba'da ali imran kuma wa qabla al-ahzab tana da haruffa dubu biyar da ɗari biyu da tiskin da tara adadin kalmominta dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da uku an gane ko ta sauka a cikin watan ramadan na daga shekara ta biyu daga hijira ina fata an fahimci ni kenan daga wato wata shidda na ƙarshe na shekara ta ɗai kenan bayan shekara ɗai da wata shidda waɗancan wata shidda na ƙarshe a wannan lokaci suratul anfal ta sabka to wannan shi ake kira addirasa al'adadiyya na suwarin ƙur'anin kari in Allah ya ba mu iko ya ba mu rayuwa ko wata sura muka zo yanzu ba sai mun koma baya ba sai mu ce sura kaza mu ba ta nata in kuma Allah ya ba da iko ma ana iya a yi shi a saskance shi a ajiye saboda ƴan uwa su amfana da shi haka ne ko ba haka ba malam sa ta karanta muna farkon wannan aya mu faɗi asbabun nuzul sannan kuma mu faɗi munasaba tsakanin sura da sura in lokaci ya bamu sannan sai mu shiga cikin karatu da izinin Allah bismillah bismillahir rahmanir rahim yas'alunaka an
sahihul bukhari daga abdullahi ibn abbas Allah ya kare yarda a gare shi da kuma sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gaba daya qala yace nazalat fi badrin ta sabka abada ma'ana wato ta sabka badar wani wuri ne wannan wurin tsakanin makka da madina yake uhudu daban badar daban ita uhudu kusan madina ne sunan wani dutse ne shi ko badar wani ɗan kogi ne ko tafki da yawan mutanen da ke zuwa aikin haji a makka za su ga uhudu ba su ga badar ba saboda bi saboda uhudu kusan madina ne za a ta kuyi ziyara amma badar sai an yi tafiya ta kilomita daga madina 200 da wani abu lokacin da muka je karatu a ƙasar saudiya a 2015 amma a hadna rabitatul alamul islami muna karatun sira to sai aka ɗauke mu aka kai mu a inda aka yi yakin badar saboda suka ce suna son su bambanta karatun sira a duk duniya da saudiya shine duk yadda zaka karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yaƙe-yaƙensa a geografiyance ba ka iya kai mutum ya kai shi ko ko sai ka bashi hoto ko to bari a kai ka sai aka kai mu inda aka yaƙin badar muka ga wurin makabarta wadda aka kashe sahabbai na manzo sallallahu alaihi wa sallam suka mutu aka ga sanan tana wannan wannan wurin sannan suka nuna muna inda aka wato yi ma manzo sallallahu alaihi wa sallama wani dan gado kafin ayyakin ana kiransa al-arish yanzu an yi masallacin juma'a a wurin sai muka zo muka ga inda an ka gwabza yakin sannan wurin da muka aka sai da mu uhudu sannan aka sai da mu hunain inda an kai yakin hunain shi ma za ka iske da wuya mutum ya ga wannan wurin saboda a aikin hajji ba a kai ka ko umra sai muka je muka ga dutsen da aka yi yakin hunain inda Allah ce laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira wa yawm hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a dan haka mu mun ga inda an kai wannan yakin amma ba mu ga lokacin da aka yakin ba sannan asar wato ya zo daga abdullahi ibn abbas yake cewa nazalat suratul anfal bil madina ta sabka a madina to anan wani tashi mamaki ita badar ba madina bace domin tsakanin makka da madina ne to yanzu an ce ta sabka a badar kuma an ce ta sabka a madina wani kace ka shirme a'a ba shirme bane ba cin karo ne maganganun suka yi da juna ba a'a abinda ake nufi a badar wurin da ta sabka da an ka ce ta sabka a madina ana nufin ta sabka ne bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi hijira daga makka ya koma madina in baka fahimci magana ta ilimi ba ka tsaya ka fahimci magana ta ilimi waɗannan asarikin da sauransu waɗanda suke da alaƙa da asbabun nuzul suna nan jibge da waɗanda suka inganta da waɗanda su inganta ba an yi mausu'a ta asbabun nuzul sunanta al-isti'ab fi bayanin asbab ka koma cikin ta kaga asarikin da sun ka inganta kakkace sama nuzul kaza ka zo ka iske bai inganta ba ina fata an fahimce ni to an nuna mini lokaci ya matso kenan wannan shine kadan daga cikin asbabun nuzul kin da muka kawo sati mai zuwa in Allah ta muna cikin masu rayuwa sai mu zo mu faɗi al-munasabat bayna suwar daga nan sai mu tada karatu mu da izinin Allah abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah shi gafarta muna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh